إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه babin da ya zo na hukunci in ya faru yaya ake riskar da ɗa zuwa uban shi wannan za a danganta shi zuwa uban shi wannan za a riskar da shi zuwa uban shi shi ne yaya za a yi imam malik sai fara kawo kisan sadu bin abi waqas da ɗan uwansa ko قال حدثنا قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أن كربو دقنا عائشة الله كرمت داتتي كان عتبة بن أبي وقاص عتبة ابن أبي وقاص أهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص شي يفدى من أنسى كان ينسى سعد بن أبي وقاص مي يفدى مسا يتي أن ابن وليدة زمأ مني ya ce ɗan nan da baiwar zama ta haifa ni na haife shi faƙabidhu ilaika in ka je maka ka ɗauko shi ka ɗauko shi a wajenka kanin ɗan uwanka kanin ka ne halat na na aisha ta ce falamma kana amul fatihi da aka je shekarun bude makka a hazahu sa'ad ibn abi waqqas shi sa'ad ibn abi waqqas ya karbi yaro sai karbi yaro wa kala sai dauki yaro sai ya ce ibnu akhi dan dan uwana ne kad ahida ilayya fihi dan uwana ya faɗa mini yayi min bayani game da shi in naje na dauko shi shi ya haife shi fa kama ilayhi abdu ibn zama'a sai kuma abdu dan zama'a shi ma ya tashi fa kala sai ce akhi kane na ne wabni walidati abi dan baiwar ubana ne a kan shafi da ubana aka haife shi wulida ala firashihi shi kuma ga abin da ya faɗa wancan ya faɗa wannan ya faɗa fatasawaqa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai aka kama hanya zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga matsal ga matsalar da ta faru fa qala sa'adu sai sa'adu yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibnu akhi dan wana ne ko kadina dan dan uwana ne kad kana ahida ilayya fihi ya faɗa min maganarsa na ɗauko shi wa qala abdu ibnu zam'a sai abdu dan zam'a shi kuma yace akhi ai kane na ne wa ibnu walidati abi dan baiwar mahaifina ne wulida ala firashihi akan shimfidan mahaifina aka haife shi to ai wancan ya ce dan wansa ya ce masa ka ɗauko shi bai yi cikakken bayani ba wannan kuma ya ce a'a a kan shimfi da mahaifina ma aka haife shi ai akwai ka'ida alwaladu lil firash ko to yaya za a yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa laka ya abdu ibn zama'a kai abdu dan zama'a kai zaka dauki wannan an fahimta ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo dalilin da yasa ya zartar da wannan hukunci yace alwaladu lil firashi walil ahiri alhajar magana ta kare kenan ko thumma qala to amma duk da shi wannan shari'a ce ta bashi saboda ya ce an haifi dan ne akan shi da mahaifinsa amma duk da shi akwai shakka don an ga kamannin wancan gidan a cikin fuskan yaro to manzon Allah sai ce sun qala li sauda binti zama'a ihtajibi minhu kada ki bar ya ganki ihtajibi ki dauki hijabi tsakaninki da shi duk da an yanki wannan hukunci ai da ya zama muharramin ta kenan ko to amma sai manzo Allah ce ihtajibi minhu lima ra'a min shabahihi bi utbah bin abi waqqas saboda manzo Allah ga akwai kamannin gidan su Sa'ad bin Abi Waqqas a jikin shi a fuskar sa qalat sai ta ce fa ma ra'aha hatta laqiya Allah azza wa jalla bata tabbar ya ganta ba hayyabar duniya an fahimta saboda ka'idan alwaladu lil firash walil ahiri alhajar da na mm, wanda ke auren mace ne ko ke mallakan baiwa shine alfirash ke shine kan shafidarsa ake kaza kaza kaza to in mutum mace tana da miji ta ta mijinta sai ta je ta yi abin nan aka in mijinta ya ce ɗansa ne shari'a sai ta ce mai sai ta ba shi sai ta ce ɗansa ne sai ta ba shi saboda mai alwaladu lil firash walil ahiri alhajar halawa haddasa ne an malikin wannan matsala an warware ta ke nan ko to ga wata kuma zuwa za ka ga imamu malik ba karamin koko ba karamar kokolwa Allah ya ba shi ba ya warware matsaloli masu wahala قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها وتماتا وتمشي ميزنت يا مت فاعتدت أربعة أشهر وعشرة سيتيمي سيتي إذا تيتكبا وتهدو دكوانا قوما ميزنت يا مت ta zauna ta yi ta gaba wata hudu da kwana goma sun mata zawajat sa'an nan ta je ta yi aurenta hina hallat lokacin da ta gama ta kabarta fa makasat inda zaujiha arba'ata ashurin wa nisfin wa nisfin shaharin sai ta zauna wajen mijin da ya aure ta sabon mijin da ya aure ta wata hudu da kwana goma sha biyar wata hudu da rabi thumma waladat waladan sahihan tamman sai gashi bayan wata hudu da rabi sai gashi kuma ta haifi ɗa kuma cikakken ɗa ba alama wani abu game da shi cikin wata hudu da rabi shi a haifu ba wata shida ba ba bakwanni ba ba a wata hudu da rabi shi ta haihu faja a zaujuha ila umar ibn al-khattab sai mijinta ya zo wajen sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fa zakara zalika lahu sai ce to gashi na auri mace wata hudu da kwana goma sha biyar wata hudu da rabi gashi ta haihu ya kenan ya za a yi fada'a umaru niswatan min nisa'il jahiliya kudama wannan matsala ta zama rikici kenan wata hudu da rabi za ta haihu kuma ba a taba zarginta da wani abu ba babu alaman wani abu ya za a yi warware wannan matsala an ta tashi ana neman wanda suka kware ne sayyidina umar shi Allah ya hore mishi warware matsaloli Allah ya hore mishi sayyidina Ali amma sai ce to wannan matsalar bar a nemo tsofaffin mata waɗanda suka rayu lokacin jahiliya sai a nemo mata tsofaffi wanda suka girma suka gajiya suka ga yau sun sun kware sun san al'amurra irin waɗannan al'amurra sai aka kira wata mace fasa'alahunna an zalika yace a kira su sai aka kira su gaban sayyidina Umar kenan aka kira mata ana tambayar su su ba da fatawa فقالت رأة منهن سيوة مجتتي أنا أخبرك عن هذه المرأة نيزم باك لابار الأمر وانما مجن أبن دي فارو هلك عنها زوجها حين حملت منه yace bayan mijinta na farko bayan ta ɗauki ciki sai ya rasu da ya rasu fa uhriqat alaihi dima sai jini ya kwararo akan wannan ɗan tayin cikin fa nasha sai ya bushe kwantaccen ciki za a zamo ke sai ya bushe fanasha ai sai ya bushe fanasha waladuha fi batniha sai dan ya bushe a cikin ciki ta ba motsi ba komai ba alaman akwai ciki kenan fanasha fahasha eh sai ya bushe hasha sai ya bushe waladuha fi batniha falamma asabaha zawjuha allazi nakahaha mijin da ya aure ta da ya sadu da ita wa asabal waladal ma'u da ruwan shi ya samu ya digo kan yaron ta harrakal waladu sai dan yayi motsi fi batniha wa kabira sai girma fa saddaqaha umar ibn al-khattab wa farraqa bainahuma sai sayyidina umar yace haka al'amarin yake abinda ta fada haka wa qala umar sai sayyidina umar yace أما إنه لم يبلغني أنكما إلا خير وألحق الولد بالأول يتي wannan dan nawa ne ne na farko ne an fahimci abin da ya faru mijinta ya mutu bayan da ya aure ta ta samu ciki dan kankanin abu sai mijin ya mutu sai jini ya zuba kan dan abin sai ya bushe fa hasha sai ya bushe yana kwance haka bata san akwai ciki ba kenan har ta yi iddanta ko ta kamanta wata hudu da kwana goma komai ba babu komai ba alaman komai ba sai ta je ta yi aure ba sai ta je ta yi aure da ta yi aure wata hudu da rabi shi kuma ta haihu wani irin ciki kenan wata hudu da rabi kuma ɗa cikakken ɗa babu wani abin nan sai mijinta ya ce wannan maganar ta fi karfi na bara na je wajen sayyidina umar da ya je wajen sayyidina umar ya koro mishi sai ce tab wannan magana ai sai an nemi tsofaffin mata wai ƙwararru ba kowace mace za a kawo ba sai wacce ta ƙware sai aka je aka nemo su tsofaffin mata waɗanda suke sun rayu cikin jahiliya suka zo sai aka ce ga abin da ya faru sai wata mace ta ce ni zan ba ku labarin wannan abin da ya faru mijinka na farko ya saka mata ciki amma yana ɗan kankani da ya mutu sai jini ya taba cikin sai ya kwanta sai ya bushe baya motsi ba alaman tana da ciki kenan wannan na da baya da ya zo ya aure ta bayan ta gama ta kaba da idan ta gama ya aure ta da ya zuba ruwa a kan ɗan sai ɗan ya yi motsi sai ya tashi shi kenan sai ya motsi sai ya samu rai shi kenan ya girma ya girma ya girma zai yi wata tara ne kuma da yana da watanni nawa eh dangane da takaban da ta yi wata hudu da kwana goma shi ne takaban da ta yi kafin takaban aka samu cikin fa ko wata eh ai ba lallai ba ne zai yi wata ba haihuwa wata goma ana haihuwa wata goma ana haihuwa wata tara yanzu sai a ce cikin wata nawa kenan aka haife shi ba cikin wata tara ba ne ta yi wata hudu tana ta kaba cikin nanan yana nan da kwana nawa wata ɗaya ne kwana rabin wata ne wata biyu ne ba wanda ya sani ba yi bayani ba bayan an haifi an aure ta wata hudu da rabi kuma sai ta haihu wata hudu da rabi in ka ɗauka wata hudu da rabi gwargwadon takaban da ta yi wata hudu da kwana goma wata tara kenan to kafin takaban ne ai eh ya haura wata tara قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام سيدنا عمر لوكacin da aka yi rayuwar jahiliya aka zo aka musulunta duk wanda ya zo ya ce shi wannan ɗansa ne cikin jahiliya ko magu sai ce ɗanka ne cikin musulunci ake in ya ce ɗansa ne sai a ba shi ɗansa ne fa'ata rajulani sai waɗansu mutane guda biyu suka zo mazaje kilahuma ya da'i wala da mara'atin wannan ce ɗan da wannan matan ta haifa ɗana ne wannan ce a'a ɗana ne a ji ƙarfin hali wannan ce ɗansa ne wannan ce ɗansa ne ko fada umar bin al-khattabi qa'ifan shi sayyidina umar ya ce to yanzu tun da kowanne yayi ikirari cewa ɗansa ne a kirawo ƙa'if wal ƙa'if shi ne ruwan da zai ta tabbau asarar hal shi ne wanda yake da ya ga kamannin wannan ya ce kai wannan ɗan gida ka zane wannan ɗan gida ka zane kamar yadda mujazzazin ƙa'if ya zo ya ce inna hazahi min min ba'ab sai manzo Allah ya ji daɗi ya yi murna eh abatas shi yana ganin ya ga kafan mutane da aka zo yan kaba aka ga alaman kafa sai aka ce wannan kafan yayi kama da kafan annabi ibrahim kafan wane ne manzo Allah sallallahu alaihi su ma sun kware da sun ga abu sai ga da sun ga abu kamanni sai su gane wannan dan wancan gida ne wannan dan kaza ne su kuma haka Allah ya su qaif kenan shi ne da manzon Allah ya zo ya dama ana zaidu ana ce haka za ka za ka ba haka bane ba da manzon da qa'if ya zo ya ce inna hazihi la min ba'd wa'annan kafafun jinin jini ɗaya ne sai manzon Allah ya yi murna ya ji daɗi ya ce inna mujazzizan kana kana qa'ifa ga abin da ya faɗa sai aka yi aiki da abin da ya faɗa eh ai daga kafa tafin kafa da jiki wanda ya kware da ya ga jiki da jiki ya san wannan jikin ɗaya ne jini ɗaya ne ba kowa ke iya faɗar wannan ba sai wanda ya kware a ciki sai wanda ya kware sai wanda yake yana da wannan ilimin shi yasa ai ai aka je aka nemo wanda iya me yasa kowa da ke zaune ba a ce kai kaza ba da ra'ayinka ba me yasa tsofaffi jahiliya aka ja ka ɗauko tsohuwa ta zo ta warware matsala gaban wa gaban sayyidina Umar kuma aka shari'a ta yi aiki da wannan fa nazara ilaihima da alqa'if mai ilimin qiyafa din yazo ya kalli wannan ya kalli wannan fa qala alqa'if laqad ishtaka laqad ishtaraka fihi ce su biyu din suna da musharaka a cikin wannan dan فضربه عمر بن الخطاب بالدرة سي عمر يدعي كواجين شي يا ذاك كامنا وصلح جي كما متاني ثم دعا المرأة فقال سألنا سي كرامة يتي كي كي فدا من غسكين أبن دي فارو ba an kori ƙa'if ba wanda ya san ilimin ƙiyafa ba sai ce ke kimin bayanin cikakken abin da ya faru faƙala akhbirini ki bani bayani khabaraki ina mana akhbirini khabaraki yi min bayanin ki abin da ya faru kuma ka ba ai ya san bayanin ta ko amma ya ce khabaraki ki faɗa min abin da ya faru zahirin abin da aka sani shine amma ki faɗa min yi me ya faru ke kin wannan ya ce dan sa ne wannan ya ce dan sa ne ke kuma kika haifi dan ya aka yi sai ki ba sai ki hukunci fa qalat sai ta ce kana hadha li ahadi ar-rajulain ya'tini yace wannan ya kasance yana zuwa mini wai fi iblil ahliya tana cikin rakuman gidansu tana kiwo tana menen yazo yazo yazo mata fala yufariquha hatta yazunna wata zunna wata zunna annahu qad istamarra biha habb wannan yana tare da ita kenan har ta ji cewa kaman fa ta dauki ciki tare da wannan thumma sarafa anha sai kama hanya ya tafi fa uhriqat alaihi dima'un sai jini ya zubo kan wannan abin da take jin ta ɗauki ciki ɗin sun makalafa alaiha haza ta'ani fa'urika ta alaihi dima'un sai ka ɗauki fa hasha da farko sai mai yayi faru sai ya bushe ta'ani al'akar sai wannan kuma na biyun ya zo fala ajiri min ayyihima huwa maganan ta ya karfafa maganan wanda ya maganin kiyafa ke kala faka baran ka'if shi mai ilimin kiyafa ce allahu akbar ga gaskiya ta bayyana wa kala umar lil gulami shi sai na umar ya ce maɗan wale ayyuhu masu ita wayannan guda biyu ka bi duk wanda kake so wanda ka bi shi kenan shi ne ubanka an warware matsala kenan ko matsala ta warware kenan ko an je an yi takardu an rufe shafi 60 shafi 80 an sa bayan wata uku an dage kara sai bayan wata tara قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها يتشي سيدنا عمر كو عثمان ابن عفان سنزرت ده كنشي كم وتمشي ده تيودر وني da kanta ta ce ni ya ce ba baiwa ba ce wa zakarat annaha hurratun fata zawajaha sai ya aure ta ya aure me ya fawaladat lahu auladan aka je aka zauna ta hayayyafa a wajen shi sai magana ta zo ta bayyana ashe baiwa ce baiwan wani ne baiwan wani ce to ya za a yi kenan shi ya aure ta ne kan ya ba yadda za a yi da shi tunda ta ce mishi ita ɗaya ce akan haka ya aure ta sai bayyana ga mai mallakanta ga uban gidanta ashe baiwa ce kuma ta hayayyafa mishi ya za a yi sai a raba shi da ƴaƴan eh za me ƴaƴanta ne ƴaƴansa ne to da ita da ƴaƴan baiwan wace ciwa ne to shine sai aka ce faqada an yafdiya waladahu bimithlihim sai ce to kai tunda ta riga ta yaudare ka mas'ala ta rikice maka ƴaƴan da ta haifa maka ai za ka rike ƴaƴanka ne to amma sai ka sai ka kawo fansa ka biya wancan ƴaƴan wanda ke mallakarta an fahimta qala yahya sami'tu malikan yaqulu to sai imamu malik yace wal qimatu a'dalu fi hadha insha Allah sai imam malik ce ai irin wannan sai a ci ya ba da kima ƴaƴa nawa ta haifar masa ɗaya biyu ko uku kowane ɗa za kimanta nawa ne sai ya biya shi ke ne kwashi ƴaƴansa shi yasa aka ce ta yaudare shi da ya ce za a raba shi da ita yaudararsa ta yi da ya bayyana baiwa ce ba dole ta koma wajen ubangiji amma shari'a ta baiwa shari'a ta ɗauke ta ta baiwa ubangidanta wanda ke mai mallakarta saboda mallakarta shi ne gaba da abin da ta zo ta yi ƙaryar da ta zo ta yi ba za a soke wancan mallakar mutum ya riga tun yana nan to zancen test da menene to bara mu gama da hakiki ne tukunna kafin a dawo wajen shakka ko babul qada'i fi mirath alwalad almustalhaq imam malik yace to ga wani babi walad dan da aka riskar da shi ga ubansa to ya za a bada gado shi mutum ne ya rasu aka zo za a raba gado sai cikin ƴaƴansa sai ɗaya ya ce wani fa abba ya ce ɗansa ne shi ya haife shi sai sauran magada suka ce mu ba mu yadda ba da kuma gado za a raba ɗaya ya yadda kaninsa ne sauran sun ce ba su yadda ba ya za a yi mu gwada mu gani ya za a yi sai mai eh eh shi kenan haka aka yi sai aka ce to kai da ka yadda za a raba gado in ku uku ne aka haife ku ubanku ya bar naira dubu shida ko dubu sittin dubu sittin to ku uku kuna da dubu nawa nawa kenan ashirin ashirin to kai da ka yadda kadinka ne cikin dubu ashirin ɗinka sai ka ba shi dubu goma ya tsira da dubu goma kai ka tsira da dubu goma dalili da wani ya yadda shi ma zai bada dubu goma wannan yadda to shi kenan an raba kudin daidai kenan to amma kai ne ka yadda cewa alhaji ya ce shi ya haife sa dan abba ya ce ɗansa ne kuma kai ka gamsu ka yadda magada suka ce ba su yadda ba saboda shari'a ba za ta ɗauki shi daga kai kaɗai ta inganta dangantakan ba fa shari'a ba za ta ɗauki shaida ga kai kadai ta tabbatar da dangantakan ba aida magana ta kare ke eh sai ya je kotu ke hala ya samitu malikan ya kulu ya ce na ji imam malik yana fadar cewa al'amurul mujtama wa alaihi indana fi rajuli ya haliku walahu banuna mutum ya mutu yana da ‘ya'ya fa ya kulu a haduhun kad a karra abi an na fulanan ibnuhu ya ce abba ya ce wani ɗansa ne inna zalika nasaba la ya bi shahadati insanin wahidin dangantaka ba ta tabbata da shaidan mutum ɗaya wala ya juzu iqrarun ladhi aqarra illa ala nafsihi fi hissatihi kuma ba za a ɗauki ikirarin da wannan ɗanwan ya faɗa a kan sauran ‘yan uwan ba sai dai a kansa fi hissatihi a cikin gadonsa da shi ya gada don shi ya tabbatar min mali abihi yu'tan lazi shahida lahu qadra ma yusibuhu min al-mal alladhi bi yadihi an fahimta to qala malik imam malik yace wa tafsiru zalika fassaran wannan abin da muka karanta an yi halikar rajulu mutum ya halaka ya mutu wa ya turku binaini lahu ya bar ‘ya'ya guda biyu ‘ya'yansa wa ya turku sittami'ati dinari ya bar dinari ɗari shida ya bar dinari ɗari shida in su biyu ne nawa nawa za a raba kenan ɗari uku uku in su uku ne kuma fa ɗari biyu biyu ba haka bane ba to yanzu sun zama biyu da rabi kenan ko da me sun zama mutum biyu da rabi kenan ko mutum biyu mutum biyu فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار su biyu ɗin kowa zai ɗauki dinari ɗari uku sun mai shaɗu a haduhuma anna abahul halik a karra anna fulanan ibnuhu cikinsu ɗaya da ya gaji ɗari uku wannan ɗari uku sai ce abbafa ya ce min wannan ɗansa ne ya yi shaida akan haka kuma shi ya tabbatar bai musu bai shakka cikin fadar alhaji ba wannan magana ta saba da za ta shafi dan uwansa ba shi kadai ta shafa shi ya ji shi ya gani shi ya tabbatar an fahimta fayakunu ala allazi shahida lil ladzi istulhiqa mi'atu dinari to sai a ce an raba dinari 300 wani ya dauki abin shi za ma bai yadda ba kai kuma ka dauki dinari 300 kai ka yadda to sai a cire dinari 100 a cikin gadon ka sai a bashi a'a ba da ka ake yi ba ba da sai da sai da sai da ce imamu maliki ya warware matsaloli masu wahala ba da ka ake yi ba kenan ko wa zalika nisfu mirasil mustalhaq laula hika ya ce ai naira ɗari ɗin nan da aka ba shi ɗari ɗin da aka ba shi dubu ɗari ɗin da aka ba shi ai rabin gadon shi ne da an karbi dangantakan shi an fahimta ya zauna sosai ko bai fito ba nawa aka bari dinari ɗari uku talatin ya ci dinari ɗaya ne guda biyu ɗari shida to su biyu suna da ɗari uku uku ba haka bane ba sai ɗaya bayan an raba gado ya ɗauki dari uku wannan ya ɗauki dari uku ya ce amma fa abba ya ce wa ne ɗansa ne sai wannan ce a ni ban yadda ba to kai da ka yadda za ka ba shi rabin gadon da zai gada da an ɗauke shi ɗa ne to da wancan shi ma ya yadda ya za a yi imam malik ba da wasa yake hukun walau a karra lahul akharu a kazan mi'atul ukhra to shi kenan an yi raba daidai kenan fastakmala haqqahu wa sabata nasabu qala malik wa huwa aidan bi manzilati almar'ati tuqiru bid-dayn ala abiha wa ala zawjiha yace ai wannan mas'alar ta yi daidai da mace ta ce ta tabbatar da cewa akwai bashi kan ubanta ko akan mijinta an zo rabon gado magada za a raba gado mace nawa za ta ɗauka ɗaya bisa takwas dukiyar dushi aka sata ɗaya bisa takwas wata mata da aka raba gadon ta ta samu naira miliyan 300 tumanin ta kenan akwai wadda ta samu naira miliyan 800 kirin su shiga biliyan tumani akwai wadda za ta samu tumani za ta samu biliyan 1 biliyan 2 rayuwa a najeriya akwai kudi najeriya duk duniya ba inda ake harka da kudi kamar najeriya ake yi da kudi yadda ake so kamar najeriya shi yasa zaman lafiya yake yiwuwa an fahimta yaushe za a zauna lafiya a najeriya sai kai ka yadda kudi ana neman shi ne don biyan bukata ni na yadda ita ta yadda to to dukiyar najeriya za ta wadaci duk 'yan najeriya amma tun da yayin kudi yayin mai ake ana tarawa ne abinda kake so ka tara kudi in tara kudi kake so nawa zai ishe ka tara kudi kake so nawa zai ishe ka nawa zai ishe ka to shi kenan ba ran da kudi zai wadaci mutanen najeriya saboda waɗanda suka ci gaban waɗanda dukiyar ke hannunsu sun danne kudin tun da yayin tara kuɗi ake yi tarawa ake yi ba wai ana so na biyan bukata ba ne mutum ɗaya zai ɗauki abin da zai ishi mutum miliyan shi kaɗai kuma bai yi mishi ba ya fita da shi waje kuma ya dawo ya share ka a cikin abin da ke akwai za a taɓa wadatuwa da kuɗi to tun da haka ba zai faru ba kuma zaman lafiya sai allah dai sai dai addu'a to walid sai a yi ta addu'a a yi ta addu'a kowa ba ruwanka da waye kirkiro waye sa ‘yan siyasa ne kai ta roƙon Allah Allah ya fi ƙarfin kowa in ba haka ba abinda ake shiryo maka baka sani ba yana da yawa abubuwa ke faruwa kamar wasa muna a nan muke zaune aka fara boko haram boko haram muka ce mun ari bakin federal government muna ba boko haram hakuri mun ari bakin boko haram muna ba federal government hakuri da lokacin an tashi da gaske da an gama magana yanzu waye bai galabaita ba waye bai gaci ba to waye zai yadda shi an fi karfin shi to shi kenan abin da ake ciki kenan wannan an gama da shi kenan fa sai randa sai yanda Allah ya yi sai addu'a to sai aka kirkiro kuma wayansu za a zo kiwo haramun noma haramun duk suna tafe duk suna tafe sakaci ne ke haifar da wannan tun da aka halicci tun da aka yi duniya noma da kiwo ake tafiya noma sai an yi noma a ci abinci sai an yi kiwo a ci abinci a ci nama a sha madara a yi menene da menene yaya aka yi yanzu aka fara noma da kiwo a najeriya ya aka yi zama fitina kirkirowa aka yi shirya shi ake kamar wasa ba za a tashi rana ɗaya a hana ba to ana nan ana nan wannan ya zuga wannan duk manomi in ya ga makiyayi ya zai ya kashe mishi dabbobin shi ya kashe shi makiyaya in sun ga manoma ya za su su kona gonan su kashe su to ga gani gona kiwo haramun noma haramun to arzikin al'umma kuma kenan abinci da ake ci duk abin da ka sani arziki akwai arziki mubashar akwai arziki gairu mubashar yanzu man fetur arziki ne amma ba arziki ne mubashar ba in ka jin yiwa za ka ɗabi man fetur ka sha amma tuwo fa nama fa madara fa arziki kenan mubashir wanda in ka jin yiwa ka ɗauka ka ci to shine ake son a kawo fitina kuma a kai in ka sauran zargin wane ne su wane ne dama suna yi ba ruwansu da ka zarge su ko karka zarge su sai ka koma ga allah da ya halicci kowa yake kallon kowa zai iya karya kowa zai hana kowa kai ta roƙon allah in allah ya karbi addu'anmu sai ga komai ya nafa amma in ba haka ba abubuwan da ake shiryawa ba suna da yawa suna da yawa allah ya kiyaye imamu malik ya ce misalin kwatankwacin wancan da muka yi mutum ya mutu ya bar magada da matarsa mace za ta gaji ɗaya bisa takwas cikin gadon sai ta ce ta tabbatar da mijinta ana bin shi bashi ko mahaifinta ana bin shi bashi sai imam malik ya ce wa yunkiru zalikal warasa sauran magada duk suka ce a'a mu ba mu ji ba mu gani ba ke da yake je gani zai fita zai fita hanci mu ba mu yarda ba فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين كيف لكن كيف ما تشي ما تنأوري كنا تموني cikin tumunin ki za a bashi fa ke ya ce ku biyu ne ko ya za ku ɗauki adadin da za ku ɗauka to ku biyu ɗin mata ɗin cikin rabon ki za a ɗauka a biya bashi ba don ke kika yadda da bashi mu ba mu yadda da bashin ba لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت امرأة ورثت الثمن إما تن أوريتي ذات غاجي أي بس تقوس دفعت إلى الغريم ثمن دينه تقول وتا مسألة كما تابو ذات غاجي مي أي بس تقوس to sa'an nan sai ta ce ana bin mijinta bashi cikin thumuninta me za ta bayar ɗaya bisa takwas ita ma za ta bayar an fahimta eh mace matan aure nawa ne gadonta tumuni ɗaya bisa takwas ba haka bane ba sai ta ce ai mai gidanmu ana bin shi bashi wane yana bin shi bashi ta tabbatar kenan saura magada ya'ya da maza da suka ci mu ba mu yadda ba ita da ta yadda ita za ta ba da bashi cikin tumuninta nawa za ta bayar sumuni za ta dauka ta bayar ita ma sai ta kasa shi nawa sai ta bada daya wa in kanat ibnatan warisatin nisf in wannan yar matar ya ce ai za ta gaji rabin gadon ubanta dafa'at ila al-gharimi nisfa dainihi sai ta biya mai bin bashin rabin bashin da yake bi على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء أكن وأن اللساف دون دي تبتر شاك زباير قال مالك وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا حلفا إن متن نمجي زويتي saboda mata in wanda ta yi faɗi ba za a ɗauki shaidan ta yi ta kare a yi aiki ba ne shi sa amma wannan namiji ya zo ya shaida sai a ce mishi mi uhlifa sahibu daini sai a ce a kawo wanda ke bin bashin a ce ya rantsuwa ma'a shahadati shahidihi da ya yi mishi shaida to sai zo ya rantsuwa ga rantsuwa ga shaida wa otiyal gharimu haqqahu kullahu in wanda ke bin bashi ya zo ya rantsuwa ga shaidan ayi shaida an hada mai kenan biyu rantsuwa da shaida to sai a bashi kudin shi duka walaysa hadha bi manzilati almar'a yace imam malik yace wannan ba daidai yake ba za ka kiyasta shi fa da mace li'anna rajula tajuzu shahadatuhu wa yakunu ala sahibi daini ma'a shahadati shahidi an yahlifa wa ya akhudha haqqahu kullahu yace saboda namiji in yayi shaida sai a ce kai da aka yi mace aka yi shaida aka aka aka yi maka shaida kana bi bashi to ka zo kai rantsuwa in yazo yi rantsuwa an hada mai kenan shaida da rantsuwa to sai a bashi haƙƙinsa duka baki daya amma in mace ce fa ai ba za a ɗauki shaidanta ita kaɗai ba fa illam ya halif in wanda ke bin bashin aka ce rantsuwa sai yake rantsuwa ukhida min miras allazi aqarra lahu qadra ma yusibuhu min zalika al-dayn sai ya ce to kai da kai yadda cewa akwai bashi sai a gadon ka da yadan rabonka sai a cire qadra ma yusibuhu min zalika min zalika al-dayn gurgurdun abin da zai same shi inda za a raba sai a biya لأنه أقر بحقه وأنقر الورثة وجاز عليه إقراره أم فهمت أن مغنر باب القضاء في أمهات الأولاد تو يا كما za a yi ummahatul aulad mutane ne suke da bayi to lokacin al'amarin mace yana da wahala shi yasa bayi kowa wannan ya saya wannan ya gama wannan ya gada wannan shi to kuma suna saduwa da su amma shi su ce suna yi musu azalo to ya za a yi sai matsala ta zorin sai na umar shi ne zantar da hukunci an fahimta mutum ya ce baiwarsa ce zai tabbatar da ya sadu da ita amma sai ce shi azalo yake mata bai ta baya daya ta yi ciki saboda baya son ta dauki ciki me yasa ake azalo din to za mu ji hukuncin da sayyidina umar ya yi ko insha Allah قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه دقا سيدنا عمر أن عمر بن الخطاب قال سيدنا عمر يتي ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن يعزلوهن me yasa mutane suke saduwa da bayansu sa'annan kuma suna azalu wai dan kasu da ciki la ta'tini walidatun ya'tarifu sayyiduha an qad alamma biha ce duk baiwar da ta zo ta tabbatar da cewa ubangidanta ya sadu da ita illa alhaqtu bihi waladaha dole zan ce zan ce dan sa ne fa'zilu ba'du aw turku ku yi azalu ko kar ku yi yayi eh saboda azalun ai ba tabbas ne 100 bisa 100 ba za a ce ba za ta dauki ciki ba sai ta yi abu kafin ka sai ta yi abu ya kwace ya riga ka ko sa'an nan kuma alwaladu lil firash ba ka bane ba ala wahdathani an malikin an nafi'in an safiyata binti abi ubaidin annaha akhbaratuhu safiya yar abu ubaida ubaidin ita ta bada labari anna umar bin al-khattab qala ma balu rijalin yata'una wala'idihim yata'una wala'idahum me yasa ne mutane suke saduwa da bayan mata thumma yad'una yad'uhunna yakhrujna me yasa suke saduwa da su kuma sannan su bar su fita ma'ana su ce ba su yi musu ciki ba la ta'tini walidatun ya'tarifu sayyiduha an qad allama biha illa qad alhaqtu bihi waladaha ay dubbai wadda tazo summa duk sa'an da wani ya zo ya ce baiwarsa ce ya yadda shi ya sadu da ita amma ba shi mata ciki ba zan ce ɗansa ne fa'arsiluhunna badu au amsikuhunna ku yi azalo ko kar ku yi azalo kala ya haya wasa mitu malakan ya kolo al'amuru indana fi ummul waladi iza janat jinaya to ummul walad baiwa ce sai ubangidanta ya sadu da ita sai ta haifi ɗa dan ai da ne saboda uban shi da ne ko to ta zama ummul walad kenan ta tashi daga baiwa ba ta zama ya ba amma tana ummul walad to shine yace in ummul walad ta je ta yi laifi da za a kama ta ko za a biya wani abu damina sayyiduha ma bainaha wa baina qimatiha yace ubangidanta zai biya ne abin da ya daidai da kimanta in za a kama ta wa laysa lahu an yusallimaha ba kwace ta za a yi a wajensa ba ko ya ɗauke ta mika a bara a'a sai a duba kimanta zai biya wa laysa alaihi an yahmila ala jinayatiha akthara min qimatiha kuma ba za a dora masa nauyi kimanta zai miliyan ɗaya sai aka ce ta yi ɓarnar miliyan biyu ko miliyan ɗaya da rabi a ce biya ba a'a gwargwadon kimanta zai biya babul qada'i fi imaratul mawad imaratul mawad shine al mawad kasa ta kasu kashi biyu akwai kasa da aka gada wannan gadon wane ne gandun wane wane ne kowa ya sani kauye daji ko menene an yi noma an daira kowa ya san a mallaka akwai kasa da ke shimfidi ba mallakan kowa ba ce shine ardul mawat ke an fahimta guda biyu ne akwai wanda ake mallaka akwai inda ba a mallaka an fahimta to me shari'a ta ce game da wannan ala haddathani yahya an malikin عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زو الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا ميتة duk wanda ya je samu kasar da ba mallaka kowa ba ce ya raya ta ya gyara yana noma yana komai ya zama mallaka ta zama mallakarsa fahiya lahu manzo Allah ya bashi shari'a ta bashi wa laysa li irqin zalimin haqqu az-zalimi ba shi da haƙƙi shi yasa in aka kafa gwamnati aka zabe ka gwamna yau ko chairman local government ba ikonka ne a shar'ance sai dai a dokar Najeriya ko a dokar ka ko ko a san zuciya ba ba za mutane suna mallakan hakkin su daga kakannin su har iyayen su baka da ikon da zaka kwace da karfi inda gwamna ke da iko ya karbi abu da karfi shine al-maslahatul amma wannan gonan ku ce ko filin ku ne hanya ta keta a ciki ko makaranta ko masallaci ko wani abu da za a yi al'umma ta fa'idantu ka ce a'a to shi ne sai a karba da karfi saboda abin da za a yi ɗin zai ma al'umma duk baki ɗaya amfani ne kai kuma kai kaɗai za ka fa'idantu da shi an bar maka to ko haka shi ma akwai ka'ida sai a karba sai a je a bashi irin wannan wanda bai gaza wannan ba kima ko a biya shi abinda hankali abinda hankali ya yarda da shi ba ba gwamna da ke da iko dan ya zama gwamna koman kasa na karkashin shi ya kwace filin da ka gada wajen kakanka ya raba ma waɗanda suke siyasan shi suka mara masa baya wallahi sai an ranar lahira zaka zo zaka biya zaka yi bayani kowa ne abadan ba abin wasa bane addinin musulunci shari'a musulunci ta yarda da mallaka ko shari'ar tura ko shari'a ta yarda da mallaka to amma inda za a karba da karfi shine wannan gonarsa ce filinsa ne ko menene ko gidansa ne haukan hanya ko aka yi menene da menene to shi a zo ba da tashin hankali za a yi ba wannan filin naku ko gonar taku ana son a yi makaranta ko masallaci ko hanya da ko wurin ruwan al'umma za ta fa'idantu ba wai interest ba amfanin gwamna ba shi ba fa ko 'yan siyasar shi a al'ummar da ke wajen to shi yasa za ka bayar gwamna zai baka fili irin wanda bai gaza wannan ba to sai a yarjejeniya sai a bashi ya gani ya amince sai a karbi wannan ayi amfani amma gwamna ya karba yabdan ya raba ma 'yan siyasa waɗanda suka mara mishi baya wallahi za a biya ranar lahira ba abin wasa ba ne ba ba abin wasa ba ne duk wanda ka nuna mafin karfi ka zalunce shi ka tuna fa ba shi ya haramta zalunci ba wanda ya haramta zalunci din ba za ka taba fin karfin shi ba har abada to shi yasa ka ga ba wanda ba shi cikin wahala saboda duk abubuwan da ake ba akan gaskiya ake ba ana zalunci a ciki kuma duk sa'an da mutum ya zalunci wallahi shi da kwanciyar hankali har abada wallahi ƙarya ake yi sai dai a sa riguna a tara kuɗi a hau mai amma a zuci an san mai ake ji zuciyar ba naka ba ba kai ke mallakata ba fa Allah shi ke mallakata yana sarrafa ta yadda ya ga dama an fahimta aha qala malikun wal irku zalimu kullu ma tufiza aw ukhiza min garsin bighayri haqqi al irku zalimu imam malik yace shine kullu ma kullu ma tufira duk abin da aka haka rami ko aka kwata ko aka karba ba da haƙƙi ba to shine azzalimi kenan bi ghairi haqqin qala wa hadathani an malik an ibn shihab an salim ibn abdullah an abihi anna umar ibn al-khattab qala yace man ahya ardan maytatan fahiya lahu duk wanda ya je raya kasar da ba mallaka kowa bace to ita ce قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا haka al'amarin yake a wajenmu a ina a Kano a ina a Madina a'a باب الخضاع في المياه سورة متنا سورة متنا سورة متي قوما باب الخضاع في المياه babin da ya zo hukunci an samu sabani cikin makota ko a cikin ruwa mashojin da shayarwa ke ala haddathani yahya an malikin an abdullahi bin abi bakr bin muhammad bin amr ibn hazm annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala fi sayl mahzur wa muzainab mazura mu zainab wajeje ne a cikin a madina ruwa ke kwararowa daga wajen hattal ka'abai yumsiku yumsaku hattal ka'abai ne kuma yursulu alal a'ala suma yursulu ala alal asfal yace yadda magana take kai ga gonan ka nan ga gona ta ga gonan wancan kai ne ke sama idan in ruwa ta in ruwa ya gangaro ko daga korama ne ko sai ya kai wajenka aka ce shi ka tare har sai ruwa gonarka ta sha an tara ruwa ya kai alka'abai to shi kenan gona ta sha ga shi ka samu me? reserve ka samu me? ragowa sai ka tare da zai zuwa ka'abai ne to shi ka sakan ma wannan shi ma haka wannan shi ma haka wannan shi ma haka to haka za a zauna lafiya ba za a saba samun tashin hankali ba قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى كذا أحنا رقوة الروى أنا بشين أحنا hana ciyawa fitowa mana an ka biya bukatar ka sauran ragowar sai ka saka in ka saki ruwa sauran ragowar zai je ko ina ya samu lema shi a samu ciyayi su fito ba abin da ba shi da ciya kace har ciyawa mai ciyawa da kake gani din nan duk madarar da zaka sha da naman da zaka ci me aka ci aka samu maka wannan ciyawa za a ci saniya za ta ci ciyawa sai ta bada madara za ta ci ciyawa sai ta bada nama to kashin bayan rayuwa kenan noma da kiwo noma da kiwo su ne kashin bayan rayuwa rayuwa ba za ta tafiya ba sai da wannan sai an ci abinci sai an sha madara sai an ci nama ba haka bane ba kenan to arewa kuma ba ta da mai tana da shi ba abu ba nemo bane saboda ba a so a fitar menene arzikin arewa noma da kiwo duk kudu arewa ake kai musu abinci da nama da mai da menene to shine yanzu kuma shirin da ake son a yi a zo a sa fitina cikin wannan ya zamana an shiga mai kenan an shiga wani halin da kowa nafsi-nafsi yake lokacin ba ruwanka kamanta da an sace wannan an daibe waɗannan an yi menene da menene kuma ana so ne kamar wani abu yanzu don Allah ‘ya'yan da aka ɗauke su sati biyu don Allah wani hali suke ciki don Allah iyayensu suna iya bacci to kuma ana zaune lafiya ba abin ba to me kenan me kenan me kenan 'yan mata ne sun gi girma an ɗauke su an je da su ba wanda ya san inda aka je da su wace irin rayuwa ke na ake ciki eh to ai wani ya ji an kashe 'yar sama ya fi mishi sauki da a ce tana daji tana wurin ai ga 'yarka gawa shi kenan da ta je ta zo da ɗa 'yan ci boko ya aka babban su ba da yaya suka zo ba to don Allah wace irin rayuwa kenan ina mutunci ya wane mutunci wace irin rayuwa ma kenan قال وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عمره بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع البئر la yumna'u hani ne ya zo da shigar habar kada a hana ruwan da ke bulbulowa a cikin mustanka al-istinqa mustanka mana ruwan da ke bulbulowa a cikin rijiya kada a hana a dai bi ayi amfani a bar ya tafi gonaki su samu abin nan babul qada'i fil mirfaq lokaci ya cika yayi wannan fa ba matsala ce ta manoma ko makiyaya ba fa matsala ce ta kowa za ka tashi tsakar dare kana addu'a ka roki Allah Allah ka takaita wannan al'amari Allah ka yayi wannan al'amari Allah ka za kana ta roka kada kowa ya rena da addu'arsa Allah shi ya san bawansu bayansa da yake karba addu'arsu in Allah ya karbi addu'a sai ga ya yayi amma in baka ba wallahi ba karamar masifa ake shiryawa ba an fahimta Allahumma adina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم